يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكافر لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وامتداره العظيم يا همة الشهيد ولي لنا بهذا المحضر والجعل في جلبته الشافي لنا بالزمن رد اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحرم وتم بصالي يوم قولي اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وأخذ مقام المحمود الذي وأشهد إنك لا تملك الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإلى عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة المدثر سورة كلام يقوى سورة الجيع المزمر معناه غناسي المتنفر والمتضمن ذو فلان سورة كلام ما مكانها كم من اللغة من أول ما نزل hamsin wa hamsin ayatul tana daga cikin farkon surorin farkon wahayi kamar yadda musulmin suka cikin farkon wahayi ita ma musulmin suna cikin farkon wahayi hamsin wa hamsin ayatul aya hamsin da zai bismillahi rahmanir rahim a sabon zuriya dalilin saukar ita wannan sura sabon zuri sura ta kaula abin da ya saukar da sura farkon shi ya saukar da wannan sura يا أيها المدثر يا كريم اللقاء النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل كتاش فأنزل كي قلقائي الأمر يدل على معاني ثلاثة wannan umarni cewa ya tashi da gargaɗi to yana ba da manoni guda uku amurta hafilin na farko umarni ne na tabbatar da dama akwai abin da yake bisa gare shi ma'ana mutum yana yi abu kuma a ce tashi shi ma'ana abu tasiri umarni ne na tabbatar da abin da an ka saba yi ko kuma tasirin ma lam yi haske ko ko daga cikin gargaɗin akwai gargaɗin da bai yi ba to ya tashi ya tabbatar da wannan umarnin da bai yi ba wa amru ziyarati akwai kuma umarni na ƙari a wa amru mudawa mutum ko kuma lamari na dawwama cewa ya ayyuwa musamman kun fa'anzir a ka dawwama bisa yin gargadi a hana amurin ya hasulu ma hasulu ma lam yakun kala hasala yana tabbatar da abin da a fa'i riga ya tabbata can farko ma kamalin inzali bai tsayu mata yin gargadi kamar halin aji gabanin wannan aya sai Allah ce kun ya Muhammadu fa'anzir ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka tashi ka yi gargadi hawun adam kasar nara ka tsoratar da mutanen maka daga wuta in lam yuminu za su fada cikin wuta in ba su imani ba wala faka fakabbir kuma ka girmama ubangijinka mina shirki kar a hada shi da wani ai kabbir da baka ka girmama lamarin Allah Allah ya girma daga ashin yana da abokin tarayya ya girma ashin yana da mataimaki ya girma ashe zai kasa duk dai sifa ta tawaya to Allah ya gama daga zangin tashi gare ta shi ma'ana wala baka baka baka zanna baka ka girmama ubangijinka min ishrakin mushrikina daga shirkan masu shirka da Allah wanda maka ya rasu lahi da hirji ya maka ka tsawuta tunturarka alin da jafi daga najasa ko kuma kayan mutum a rasu larabawa sun zama zuyu da suna tsawaita ke za ta mutuwa suna jan suna ga kafar mai za a zanta kama arabiyyar sai maza na sallar sulma ya zan balare sai allah ya umarce shi an yi da gina siyamu ya tsarka shi zuwa kai faka a min yin lissafi sai ya daɗe sutura sai zuwa mai ɗan jama'a sai ya zama mai kyawun sutura har sai da larabar suka koma suna koyi da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai suka koma suna koyi da shi saboda sun ga tsarin da ya yi ƙayatar sai Allah ya ce wasu ya maka faɗa yin a ka tsabtace sutura daga nesa ko kuma abin da ake nufin riyabu ɗin nan shi ne alƙalbu kamar yadda mawaƙin jahiliya ka cewa riyabu bani aukin tsahara na tsiyatun duka can ƙabilar bani aukin duka can su ɗaukatatta shi na tsiyatun mai tsafta shi to shi ne ma'anar wasu ya maka faɗaƙin ai ɗangin nan saka ka tsabtace sutura su ya maka ai albaka fuskarka mina shirka daga bari shirka ko kuma bawa yana da surori daban-daban akwai sutura imani ta gaggatawa da Allah wadda duk abin da ya samu ko ya ya tabbata daga Allah ne akwai kuma sutura ta ihlafi kadai ta Allah ne ganin duk abin da zai yi zai yi don Allah subhanahu wata'ala akwai wani sutura ta yaqini wanda yana da yaqinin duk abin da Allah ka yi gaskiya ne ko kuma duk abin da Allah maɗi la ka'ilun la mahalata ba makawa sai ya tabbata akwai kuma sutura ta kyautata bauta tsakanin ga Allah kamar ga gashi akwai kuma sutura ta soyayya wadda ma fa'alal jamilu huwa jamilu duk abin da Allah ya yi ko ni daɗi ko rashin daɗi to shi an mai daɗi shi ake kira sutura masoya to waɗannan nau'o'in surori duka ka tsaftace su baki ɗaya ka tsaftace su daga abin da ya shafi wani Allah tabaraka wa ta'ala والرجزة فهجر يا رسول الله كأول شيء ما الرجزة همك ما نرجز كبنتا ما نرجز عذابا فما لا على ذلك الرجز هم كبنتا همك to ka kaurace ma kazanta ka kaurace ma gumaka duk ala izani ka rauni ta kaurace ma gumaka wala tamnun kar ka nemi tattaka fir alunka ai ma kyautar kawullo ma'ana la tudi shay'an kar ka ba da wani abu litallu a kasar yunus don neman mahi yawa daga abin da ka bayar wanda ka'idar yan uwa na karkawa wanda in suna da uwa mawadaci cikin gari to sai a ɗan rigo ɗan zako ko kwai a taura a sassama a miƙa gida to ya ka ba mai gida sai ku koma gefe karanta abin da zai yi wa baya to ya rasu da kar ka irin wannan kyautar su kuma malamai sun ce duk mutumin da ya yi wannan baiwa in ba a ba shi abin da ya zo nema ba tun da mutumin karkara ne an sani ba sani wani Allah ba shi ya ce wannan abin ya saurayi to in ba a ba shi koyi ba ya ce salamu alaikum ya ka zama shi da abin da ne bayan a bakka abin nan zo mu ba gaba wani rabbin da fasiro wani rabbin ka fasiro ya rasu da ka yi haƙuri da rabbin ka kalamar ubangiji ka ai alal awamiri da umarnin Allah wannan wani da tsawata wa Ubangiji duk abin da Allah ya ce a yi kai haƙuri ka aiwatar abin da Allah ya tsawo ya tsar a yi haƙuri a bari Faina rufin naƙuri Faina rufin naƙuri duk lokacin da aka yi busa fin naƙuri cikin gidigo na buhun kasturi busa a cikin ƙaho ruwa da ƙaho shi ne ƙaho annabawa sa ne busa ta biyu ne ba a zanta da annaba israfilu lokacin da mala'ika israfilu zai yi busa shi kamar mala'ika israfilu duk wani mai rai ko faro ne balle ɗan adam balle aljani a ta mala'iku duka rayukan koyi da kowa suna na cikin wannan ƙaunar mala'ika israfilu lokacin da aka san kowa ya mutu sai a buta kowa wanda da mutu baki da mutuwa sannan idan ana buƙatar kowa ya tashi kuma za a yi busa kuma in ya buta kowa a buta mai ya tashi sannan za a yi busa ta uku wanda aka yi rigita kowa ya kasata in kowa ya kaza ta saboda wani likita sai kowa ya famfare da gudu in kowa ya ruga da gudu to kowa zai ta san masirati lokacin da aka ta san masirati a nan ne Allah subhanahu wa ta'ala zai turo mala'iku su ɗauki mutane su ƙetar da su ga sirati daidai daidai jarin ka daidai ƙetare wa ka sirati wasu a za a kai su bakin ko aljanna aji zan tsoro a ina sirati ta ce ai an ɗauko su a wasu ke da su wasu kuma za a kawo wani abu mai kamar jirgi ko mota a sa su ciki kuma a wuce da su dan ɗaya da ya ce ina da ya ce ai kun shigo cikin abu kaza ai dole wasu kuma za su hau da daɗin su tattaka Allah ya buɗe musu daɗi ya zama kamar kada suna tafiya turashin jahannama yana bugun zuwa samun shetar wasu kuma za su zo su taka jita wannan turashi turaɗin ya fili kamar yadda suna tafiya yana ƙara macewa suna tafiya yana ƙara macewa har ya kai inda mutum zai yi ce zan ba makawa ya muku za a fara to Allah shi ya shehu to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce za a fazalika فذلك يومئذ يوم عسير fazalika wannan rana wakatun na kai ranar za a buga wannan gidigo yau da wannan rana yawan rana ta asirin wanda ke mai tsanani على الكافرين غير يسير iskakar abu al'amari zai tsananta alal kai da kafirai gairu da sirin rana wannan ba mai sauki ba ce gare su fin gidilatun akwai shiryawa ala annahu ya siyo alal mulmiya tun da allah ya ware kafirai ya ce yau ma irin yau mun asirin ranar nan rana ce mai tsanani alal kafiri daga kafirai gairu da kun ba sauki kafirai kenan mafhumi waɗanda suka yi imani wannan rana ce ta barka rana ce ta murna abinda malaman sauka faɗi babu wata rana wadda ne rana a kiyama jin daɗi wanda ke neman ganin Allah to ranar ne za a ganin Allah subhanahu wa ta'ala a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum satarawna rabbakum za ku ga ubangijin ku rana kiyama kamar ta raunar kamar lailatul badr kamar yadda ake ganin wata ranar sha hudu ga wata to kuma ranar da za a cewa ga dukkan annabawa waɗanda aka buƙatar gani ana baka labari annabi wani annabi wani to ranar za a gani wani duk wasu wani yayi waɗanda aka maɗi da bayan Allah malakarta dukkan nan za a hawa Allah zai tattara su a cikin inuwa al'arshi don haka ita wannan rana rana ce mai murna rana ce wanda za ka yi amfani da daidai jarin da ka tafi da shi wannan kasuwa ta yaro الله سبحانه وتعالى
ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني يا رسول الله ذرني بني وما هلكته كمن تمثل لنا هلكتا وحيدا ما يكنكرا وكم وحيدا قدا قدا وكم وحيدا حامل آية تتولى آية تاسو كفل وليد من المجيرة أسلم وليد كم مجيرة babban jagoran kwarin shawara yana da dukiya mai yawa a yana da tis'al'alar miskalin miskali dubu tara minashin labin azurwa wanda idan an kwatanta shi zai kai kimanin ga canjin zamani zai kai kimanin biliyan bakwai Jira'amina sa'ad kuma yana da tis'al'alar miskali dubu shidda na dinari shi ma wanda zai kai kimanin naira biliyan bakwai da da miliyan ɗari biyu. Wa'inda musamman ya ta ashirin a wurin wannan tsara kuɗi a nan na banki banda na banka to kuma yana da samaniya ta ashirin a wurin bayi goma sha takwas. Ko wani guda ya tajiru yana kai kawo na cikin sana'a. Alfur a kan dukiya ta yi alfur dubu Allah kalin bisa karanci. Amma yana da ƙaya, gomis na ashirar wani ɗan goma sha Amma uku daga cikin su duk sun musulunta. Na farko halin mutum walidi, da sha mutum walidi, da baban gida wali dumin walidi, waɗanda su uku cikin sha su ɗaya musulunta. Amma saura sarɗin nan ba kawai sun wanzu a lafi wani da tsakanin ciwon. to shi wannan ba Allah wani zuwan mujira wanda Allah ya kadirje shi bai tarabo can kwanan ba mun karanta Qur'ani ya sifanta da sifofi guda goma yace gaskiya ne a da tun Muhammad ya haɗi guda tara zai ya yarda gaskiya ne amma sifa guda uwa ta ɗaya ka iya tabbatar da ita da aka ce mai zanimin wanda ba san uba ne ba to shi kenan sai ya zo turke uwa ta ya sifanta ya ce ga abin da Muhammad ya sifanta da sifofi guda goma na tara na goma sai a bai da shi ba ke za ki tabbatar wa ko ko a sai ce mashi kwantar mahaifinka wanda aka danganta ka da shi to ba babanka ba ne yana da dukiya sannan ga shi ɗan sarauta to idan ya bashi har ya kai ga mutuwa tun da bayan lafiya sama za huta to za a waye gari dukiyar nan su ne da iska to sai kai ba da kaina ga makiyayin mahaifinka ya yi kwanan aure da ni aka zafe ka don haka ka ji babanka wannan makiyayin babanka to shi ma yayin ka to da da ya to aka ta hana wai magana ba a za mai ya ambata wannan kalma to amma da mutum ne wanda azaliya ta kaddar yana da rabuwar imani sirrin gaza wanda ba ya wanda san sai Allah sai ko kuwa sai ita ko kuwa ta tunda ba a dan gore bane ba za ta haɗa kowa ba amma qur'ani ya tona abili to ya kamata a ce ya mutunta inda yana da rabo to amma Allah bai kaddare yana da rabon ba to hanyar sai wani iska na rabo ya ƙara gurgu mai a yanzu kamar yanzu zamu gani ya ji alqur'ani ya ji alqur'ani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ila imani sai zuciya ta ta karkata zuwa gaggatawa bil qur'ani da qur'ani sai cikin ne ne ce hazar kalam wanda magana wallahi ba magana ɗan adam bace kuma wannan magana ba ka magana aljinu bace kai wannan magana ne kai tsaye ba kalma ce ta halitta ba inna alam saman wannan kalmomi da muhammadu ka faɗi na musulmin wallahi suna haifar da amfani kuma ƙarƙashin wannan kalmomi na muhammadu wallahi na madadin suna haifar da ruwan daɗi kai wannan magana da muhammadu ka faɗi da alu shi ka hawa sama amma wani abu zai hauka shi ba ka ga zuba qur'ani ya riga ya to amma da ya yi haka fankada sai ya yanke daga dandalin da kahirai ka zama kwanuka yana gida yana tunani ya ce wannan halaka da muke cikinta to ya kamata in jani kai sai abu jihar ya samu labari da zalika da kalmomin da ya faɗi sai mai takaka sai ya ce mashi ya ce mutane wani suna ba labarin cewa annaka kai al'ada yanzu kai tsofai biyu wai ka zama ɗan faraka annabi da ali kamshata ga ɗan ɗan abin kamshata wai annabi shi ake ce mu ɗan abu kamshata wa cikin jiya kakannin annabi akwai abu kamshata to shi annabi yana cikin jikoki ne wai kada ma ya kawo shi wajen su muhammad ɗan abdullahi wanda suka zamani da su a sifan tashi ya zan ya girma shi sai ɗauko wani kaka wanda ya nesa sai ya ce wai ka zama ɗan farkan muhammad muhammad ɗan abdullahi sai shi sai shi wani dubnin mugira ya ce ma ya ce ma abu jari ai muhammadu miskinin almajiri ne ni aka ma inda ku ni aka muhammadu a ta tsaffar alai haka zo in mai farka ai muhammadu baya da komi amma dai ba zan faɗa ba sami tu min kalamu wallahi na ji wata magana ne ga baki ne na zo yana na yake yana sallah yana karatu na ji wata kalma alimtu na tabbatar ba maganar aljanu ba ce ba maganar ɗan adam ba ce illa kalamu rabbil alamin maganar nan da muhammadu nabi wallahi maganar ubangiji kuma ni ban ya kaji cewa wannan magana da muhammadu ba ba da yau ne daga yanzu sai abu jahal ya ce mashi idan to eh har ka karkata na azumi mu ko za mu janye ka annabi sai a saki alaina ba za ka ƙara zama shugaban mu ba kuma zamun ma kaza zamun ma kaza zamun ma kaza ma'ana duk wata hulɗa ta haka duk wata hanyoyi naka na tsaye da tsayewa duk zamu kulle duk waɗanda kulle hulɗa su zamu raba ka sannan ƴaƴanka mu shiga tsakanin ka to duk dai abubuwa waɗanda za su tayar mai da hankali sai abu jahili karanta mu kuma ya san hali ne iya maka yace ka sai kai tunani cikin amsar da za ka faɗa mu yanzu ga nan ina jiranka ƙara hali ne sai ce tunani hatta a tafakar haƙi turare sai abuja da ce mashi to ai wannan magana ta muhammadu ai waka ce wani son ya kai ala shiga hanya sai ce mashi ana muhammadu ba mawaki ba ne kuma kalmar muhammadu ba waka ba ce ana azzan nasu da shi tun wanda an maka rahi sanin makamu waka sai ce to ai bokanci ne sai ya ce mashi ta ala mura kun kun san annabi muhammadu laisa da kayan kun san wallahi muhammadu ba boka ba ne a kun taba ganin wata alama ta halin bokan shiga muhammadu da abu ya yi ce mishi a gaskiya ba gani ba ba shi da alama ta bokan sai ce to gaskiya dai fili ne in ji abu jihar sai ce mishi kuma ba fili ba ne ba fili ba ne sai ce mishi kazimin ai kanya ce ka faɗa mutane sai walidu ya ce mishi ko kusa ma ya kazzaba ƙasu Muhammadu wallahi bai taɓa yin kaya ba. Mun mun ka zana mai suna da al'amiru a yassace. wani karya don tsoro ne ko don jin kunya kai wallahi bai yi ma ubangiji halitta karya ya ce shi ya aiko shi alhali bai aiko shi ba to daga nan sai abu jihar ya ga har yanzu ya kamu sai ce to na dai faɗa ma na sha sama na yanzu ya rage gare kai tunanai da kanka wani na gadon gobe ka tsohon majalisa bi jawabin da amsa za ka faɗa mana ko ka zaɓi jin muhammadu mu yanke hulɗa da kai ko kuma ka dawo a cigaba da da kai da wani shekarar sai ya zo sai ce masu watakila dai wani sihiri ne yuzir daga tasiri filkulu da cikin zukatan mutane da in yayi magana mutane su ji ba su da shi don haka wannan sihirin shi ne nima ya kama farkon da sai ya rita sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da martani gare shi da cewa sanni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ban ni da wannan mutum wa ma haɗar wahidan wanda halitta wahidan guda guda da ni ban ni ba haɗar rajula da wannan mummunan mutum wanda ni kaɗai na halitta shi ba ni tarayya da wani cikin halitta shi ba da Allah shi kaɗai ta halitta shi bai nemi taimakon wani ba ko ku na halitta shi guda guda na halitta shi wahidan guda guda makaɗaici bila alin ba ‘yan uwa saboda babu dangin da za a danganta tun da ba da uwa. A lamarin, mafarkan da lamarin wanda za a can bai da dukiya, wala marin a la'ayin bai da ‘yan uwa, wala marin ba dukiya, wajen an zama malam mamdudan.
وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا bayan da bai da shi sai na bashi malam dukiya mamdudan mai karuwa a ɗai duba zalika halar mala da ba shi wannan dukiya da kasira mai yawa farko Allah yana cewa zarni banni wa ma halar da wanda na talita na halitta shi wanda alfu wahida na sanya shi wahida zamani wanda ya zama gwarzon zamani makaɗaici fiti mafi a cikin sifofin da aka gare shi na farko ga yawan dukiya ga yawan 'ya'ya ga alfarmar faɗi a jiya kuma ga dukiya mai yawa mamdudan mai karuwa wasan mai yawa matsasidan mai karuwa da na kayan noma da shamu da raƙumma da kayan saye da sayuwa wabani na ashiratar wabani na shuhuda da ya'ya ashiratar guda goma au a kasar goma mai yawa kayan hudu na ashirar wadannan yana da ya'ya goma kaɗai mazaje shuhudan waɗanda in ya zanna ya shahadu da mahajila suna halarta duk inda aka taru wasu su ma'ul shahada su kuma duk inda suka faɗi su ake jin magana ko ƙarya sun ka faɗi sai tun kuɗi gaskiyar mai gaskiya abu shigo da ko masu halarta julusan mazauna inda aure ne in ya zo ya zauna sai su zagaye shi isra ashara su goma sha biyu wani da na ƴaƴa kullum dukkan su rajulan yanzu suna hau mazaje ne suna zaunawa daura da shi ana alfahari ana annashuwa وحكم ونهبت له تمهيدا وحكمت ناشئ أمدوك يا في الأيشة كلا يوم والأولد غيوم والولد يا تمهيد شهد أواء ثم يقمر أن أزيد ثم يدمو لأنكما بيطايا نمبا يدمو فاتي لك أن أزيد إن كان ما يشكين دوك يا ديوان يا
كلا إنه كان لآياتنا عنيدا كلا Allah ce za a zidu ko kusa ba magana ƙari daga yanzu. Amma manoniya da farko ta tona mai asiri don ya tunane bai yi ba. An dawo yanzu an buɗa mai kama ya saurari alƙur'ani ya ce a bai imani ba bayan ya imani cikin rai ne kafin ya sallama ta ƙarna da ƙarna ya warware. To ya dakata haka. Lamma nazarin lokacin da aka saukar da kalla wannan kalla ma wuri da lahu ba ƙara mishi haihuwa ba. Walau ta kaɗa walau sinirin ko da fari ba ta da mace ba a ta ma ta hayyar mutu wa tsara maluhu fil intiqal sai dukiya ta zama cikin komawa baya hatta ta da yusi ne kabla mafi hakka hin ya mutu da koma bai ko a jini fakar salaba mu jami'a ma inda mu minal mali Allah ya fance mai duk abin da aka rashi minal mali na dukiya wal mulk da ya'ya innahu kana da ayatina anidan inda muka da anidan saboda ya zama anidan mai kankara da ayatuna ga ayoyin mu'anidan huwa a rafa da haƙƙa ya san gaskiya ma'ana da mu kuma ya koma kan gaggare gaskiya
سأغرقه سعودا
Allah subhanahu wa ta'ala da sabon hiku da sannu zan kallafa mai su'udar hawan zuciyar sa'uda mashakkatan wahala min al'azabi na azabtarwa aw sa'uda ko ko zuci ne da ake kira sa'udu yasta'adu da zai tsora mai hawa fi jabalin tinnani wani dutse ne a cikin wuta idan wa ra'ayi da alai in ya ɗora hannu wurin tattakawa akan wani dutse saka tsattar hannuwan nan zarje za fatil ya zani kuma hannun su narke saboda tsananin azaba wata kadafin nari ya kuma fada tun za cikin wuta sun matarjibul ya zani sannan kuma a maikan mai da hannuwa a kurkumo shi ce sai ya hau wannan dutse fa idza masar jabala yana shaho wannan dutse da ni da hawan za fatil ya dawo kuma sai hannuwan ta narke wata kadafin nari ya kuma fada cikin wuta sun maka zalika haka nan halin kuwa halin majallan haka zai tafiya ba tare da canji ba ita annabi azaba ta
إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوسف samu Allah subhanahu wata'ala ce innahu dalilin da ya samu ke bancen shi da zuciyar sahuda wanda duk wani kayan ba a mai irin wannan alkawari ba me ya kawo haka innahu fakkara ya yi tunani fi ma ya kulu a cikin abin da zai ambata wa fil qur'ani game da sunan alqur'ani lamma amana bin nabi bayan da ya yi imani da annabi da alqur'ani wa amalahu abu jahl dan uwa da abu jahl ya dawo da shi alƙur'ani akan kare shi kala sai ce mishi innahu ya tafakkaru a bashi ya koma gida ya tunani fima ya fima za ya kudu a cikin abin da zai ambatawa to fakkar ya yi tunanin wakaddara finar bi kadara ya kaddara cikin rai ne wata kaddarawa a mara nauzahu ya umarci rai ne da ta faɗi makotila Allah shi Allah shi wanda ya da shi kai fa kaddara yayin irin wannan kaddarawa cikin rayuwa sai kana ta kadiru wanda kaddarawa ta dawo da shi zuwa kaji ce ma Allah sun mutu da Allah shi ƙara tsine mai yalwar gai kai ba kaddara yaya ya kaddara abin da zai faɗa ma Qur'ani na matsala sun ma nazara yayi tunane fi wujuhi qaumihi a cikin hukkan mutane ne ga gaskiya yana gani yana jin tsoron binta a saboda gudun kar duniya ta fice fi ma ya kadau bihi qawla fi ma ya kadau bihi fi yana tunanin abin da zai suka Qur'ani sun ma abasa ya ɓata rai ai ka bada wata hujja dan ka wata abu ya ɓantare likan don kunci da ma ya kudu na yin zai ambata kalma wa masara ya ƙara ɓatare ai za ta firƙar ya ƙara ƙaruwa cikin dabba hukka wani kuluyi da amur hukka sun ma alba sai ya juya an imani ya ba imani baya wasta ka bara ya yi girman kai an yi ba inda bi ya idan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙara sai ya mai da martani mai illa fi ma da abi a ce abin da ya zo shi ya ce in haza ai kalmar da Muhammadu faɗi ba wani abu ne illa siru ba shi sihiri ne yusar da ake ruwai kowa gare shi ko kuma sirin yusar sihiri ne daga tasiri cikin zukarta don haka daga cikin sihirin shi ne ya yi tasiri cikin zuciyarta amma yanzu na wanda ke na dawo wannan abin da Muhammadu ka faɗi sihiri ne mai tasiri cikin zukarta إن هذا إلا قول البشر إلى هذا القرآن محمد بن زلمة إلا قول البشر sai kalma ce su ɗan adam kamar ƙaru kamar da su ma suka faɗi shi ma ya faɗi سأصليه سقر taulihi Allah ce da sannu zan shigar da shi ko kuma usulihi zan kokona shi da sakara wutar sakara وما أدراك ما سقر kuma an rika ya rasu lai min ya nasarar da ke abin da ake kira wutar sakara ta azimar shaniya a girmamawa ne ga lamarin wutar sakara لا تبقي ولا تذر لواهة للبشر la turki Allah subhanahu wa ta'ala ce aikin wutar sakara la turki ba ta wanzar da shay'an wani abu na abin da aka jefa cikin ta wala ta zara ko ba ta kare wanda aka jefa cikin ta tana lafiya gare shi ai la turki sha'an min lahil kafir ba ta wanzar da komai namu kafir wala asabahu ko jijiya illa alaka da fatin sai ta bace shi sun mai kudu tana a sake talata shi kama kare kamar da kicin da mako lawahatun kuma mai naciya ce ai mun ka tambaye ko ko da ce liban da gaba da adam li zahirin jiji gaba bayan ya fata
عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون والمؤمنون ويقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون هذا أراد الله بهذا مثلا ذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء ولا يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر
Allah subhanahu wa ta'ala ce ita wannan wuta ta fakara alaiha tis'ata ashara malaka tana da komandojin mala'iku na azaba guda goma sha tara a Allah ya wakilta mu wutar jami'a mala'iki goma sha tara daga masu tsaron wuta da aka saukar da wannan aya abu wata hali ya ce annabi yana karantawa aka faɗa mashi cewa ga abin da muhammadu ya faɗi akwai wutar sakara kuma ga shi ta ta mai da amsa ga wanda an ga mai da martani ga ɗan uwanai don duk abin da an ka faɗi suna je da tsawon shi to shi ke nan yace to ya ji abin da an ka faɗi jama'a abu jalin sanadi da ƙwarshe sai tara manyan ƙwarshawa ya ce masu a nasu wani jalashin kuma mazaje bane ku minkum man yuqatilu alfan ba cikin ku wani aka samu wahidun da alfin mutum guda wanda ka iya tunkara mutum dubu sai suka ce mu ne waɗanda mutum guda na iya tunkara mutum dubu wurin yaki sai su tuka muhammadu mai yi hadidu na yana tsorata dinarin da wata wuta da za ta ashar rigidan masu tsaronta mutum goma sha tara karkarai a ta ake suna an wahidin jami'u dukkan su manyan maska dukkan su gaba ɗaya kuna mutum guda zai waye ku sai suka ce ko kusa sai ce musu ni zan muku maganin mutum goma sha takwas wa ka wani wani da fakat guda ɗai na auna mutum guda ɗai an ba zan iya ba amma dai ku tsaya ga mutum guda ni ku bani ga mutum sha takwas sai Allah subhanahu wata ala ya ce mashi ai waɗannan mala'iku da an gace sha tara ko wani mutum guda daga cikin su ba wanda ya san abin da aka rika shine na mala'iku shi ne can kasa aya za ta cewa ma ya alamu junu da rabbika illahu ba wanda ya san adadin rundunar da a ƙarƙashin kowa da mala'iki guda sai Allah su waɗannan masu ba da umarni ne yawa masu ba da umarni ne sannan Allah subhanahu wata'ala ce wa ma da Allah asaban nari illa mala'ikatan ai mala'iku ne mun kasa su ne ka tsaron wuta laizu bi rijalin ba mazaje bane irin ku ai mun turo mala'iki guda mala'ika jibril alayhi salatu wassalam lokacin da ya zo kasar sadu ya kafa ya farka ta kafa sai ya kafa ya farka ta da hikankai ne guda uku yana da hirke 600 amma da hirke uku cikin 600 ya tallabe wannan kasa gaba da sai da ya saba da ita ya birkice ta mata juyin mata to wanda ka iya ma kasa haka shi daga cewa ka kwatanta da hankalinka ka ce wai za ka iya maganin mutum goma sha takwas sannan samudawa da adawa mala'ika jibril alaihi salatu wassalam da ya zo wurin su tururuwa kawai ya musu ya musu da su suka wani suka to wanda aka ce ma mutum goma sha tara a yanzu aka yi maganin mutum goma sha takwas saboda yawon hankalin yan uwanka Allah subhanahu wata'ala ce ma da Allah ya tawo ai ba mu sani kididdigan waɗannan mala'iku ba illa fitinatar sai dai san fitinatar jalabtarwa ga hankulan kayirai أي ضلالا فتوى للذين كفروا كما كان الشوى ذكر الله العدد القليل ألا مكمن عدد أنك أن نشأت الحالي باسوك أيني با وقولا ملائكي قداني أي أنه درسي كملائكي قدان ملائكة أزرائيل دوان ليا موتو كهن ملائكة أزرائيل سنة دوان أنك بوسى مرأي كهن ملائكة إسرائيل شيء كأي to don haka kowane mala'iki sannan idan mutum ya diba idan aka ce duk rayuka gaba ɗai ko da yau a ce duk rai guda iyakarta kamar girman kiyashi aka tara rayukan mutanen duniya ai sun isa zama adadi mai yawa to a ce mala'iki guda shi ne ka an san rayukan nan sannan mala'iki guda kuma shi ne zai kusa masa rayuka su su dawo ai ya isa a san girman mala'iki sannan mala'ika jibril alaihi salatu wasalam wata rana ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yana son ya gwada mai surar da Allah ya yi mishi ita yake to an ta bayan gari da suka yi ta bayan gari ya zanna bisa katon duki ya zauna sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan zauna kan duki sai malaika Jibril alaihi salatu wasalam ya koma daidai halittar da Allah ya mishi sai kai ne ya dangane da samariya kawo ne suka tokar kasa yakan kai ne dama da hagu suka to kudancin duniya suka to kan arewacin duniya da mamala ya ga wannan halitta ta shi sai suma ta aziman li sha'anin lahi saboda girmama wa kalamarin Allah sai malaika jibril ya koma suma ta diyatul kafi ya koma ya kama shi rungu bayan ya farko ya ce haka Allah subhanahu wa ta'ala ta yi saka ya ce in na buɗe kai kai na nan ba su ɗauka su sai sama Allah subhanahu wata'ala ce Allah ya ambaci wannan adadi don tuna don jalabta hankulan kafirai su ƙara fadawa cikin matsala. Walakin nan adada zai suka zalika amma adadin ba haka yake ba. Kuma a kasar min zalika sun yi shatara. Hazaratun nari waɗannan masu tsaron wuta a kasar min tis'ata ashara sun wuce mutum shatara. Walakin na ru'a sa'u faƙat amma jagorori a ƙarfin su ashar su ne shatara me ya kawo haka Allah ke liyarta kina annabi da utul kitaba saboda a samu ƙarin yaƙini ga ahlul kitabi to tabbatar da firkan nabi gaskiya annabi alaihi salatu wassalam wata aka ashara ita wannan goma sha tara sabaka bikin mu fitta wayati Allah ya riga ambata ta a cikin at-taura fa idza sami al-yahudu al-qur'ana yansuru ma zakar tawrata amma da kar tauratu idan yahudawa suka ji alkur'ani yana ambata daidai abin da yake a taura wanda biyun ba a rafa taurata kuma sun san annabi muhammadu bai taba karatu a taura ba ta yakkanu sirka nabi za su tabbatar da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da ladina amanu kuma waɗanda suka yi imani min ahli kitabi da yahudawa irin su abdullahi da salami za su ƙara imanin imani wanda dina amanu masu gaskata kan abdullahi da salami لما نزلت لوكس اللي تسوكا موافقة القرآن لكتبهم أكد سوكا أبين يكتب القرآن وان دي دي دي الكبار وما فضل لم يكاتم أن المعرض بيتبك رسوبا ولم يكتب بيتبك رسوبا سيكتموا بذلك القرآن سيكتب تبتا بكتب القرآن ولا يتاب الذين يقولون الكتابة هو إلى القرآن يتبتا بكلمة شاكرة أهل الكتاب ما لا يملك كنتوبا لو جاء عدد لو جاء أدنى في التوريد وأنه آهر في القرآن مختلفا دا أدنى التوراة يازو دا أدنى القرآن يازو مختلفا من ساء وان التوراة لو كأرك يا من دا كنتو يا أفضل بسي لوجاوا أما ينزو أن قال كان أفضل وجه وأنك أجل من إيمان زي إيمان وأنك هم من إيمان يا من annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani ya tabbatar da abin a cikin littafin su tare da bai saba karatu ba wal mu'minuna kuma masu imani za su ƙara imani wal yaqulu allazina fi qulubihim marad kamar yadda Allah ya ce wa ma ja'ala idatam illa fitnata Allah bai sanya adadin su ba sai dan ya zama fitina lil ladina kafaru to Allah subhanahu wa ta'ala ce ya zama fitina ga wal kafirun kafirai bi makka a makka su ce ma za a radar nawa jihazar adadi me Allah ka da wannan adadi na shakar matsalar gazzar kazalika to da irin wannan kalma mai rikitar da hankalin kabilai yuzallil lahu man yasha Allah ya kafar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha kuma ya shirya da wanda ya ga dama wa ma ya'lamu junud rabbika ba wanda ya san adadin rundunar ubangiji na malaiku illa huwa sai shi Allah subhanahu wa ta'ala walakinnal haqqa amma tabbataccen magana an yi arzin mala'ikatu arzikin mala'iku fi kowace a cikin ƙarfinsu wa'awanin da taimakonsu arzin layi alamu arzin ne da wanda babu wanda san shi illa lahu tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala wa ma hiya ita kuma wutar sakara ma hiya ba illa zikiri sai tunatarwa da wa'antarwa lil bashar ga jinsin ɗan adam wa hadhihi nar ita wannan wuta yazkuruha alquran alquran yana ambata tafkiratan don tunatarwa mu'mini ga masu imani Allah
صدق الله العظيم Assalamu alaikum malam da fatan ka sha lafiya. Ya kwasu malam yadda ya fi jini yake zubo masa, ma'ana na al'ada. Yau su malam sai ya doke sai ya dawo, malam kwana goma sha biyar ke. Kuma wani lokaci sai bayan mata ya tsaro daga baya kuma sai ya dawo, ka kwasu malam ya hukuncin ka.
wato sanda hukunci ya faru sannan ya kamata a yi tambaya in haɓa kana da kyau amma a dinga bayanin da malamai ka yi yin yana da fuskoki musamman ga mata idan wata abu ya kama na farko canjin lokacin ci abinci na biyu yunwa wanda dama shi jini na al'ada yana ƙaruwa daidai ƙaruwar ƙoshi daidai ƙaruwar ƙoshi to lokacin azumi sai ya zama an haɗu da yunwa sai da nura ta yunwa ta canza ma jinin yanayi to abin da ka gudana malamai sun yi hukunci cewa idan jini wa man ta karɗa a dama wanda jinin da ya yi takaɗi ko suna cewa langa ya zo ya gobe tsallake ya zo ya gobe tsallake to lafakar ayyamu ta taccin ɗinto kwanukan su bacce hatta su kammila adata ha har ta cika al'adar da ta kai al'adar da suka yi har kullum mana ƙara wannan bayani yadda ma karantar wa malkiya suke faɗi idan tana al'adar kwana hudu to shi ke sai wannan karo sai ya ta kaɗiɗi ma na takɗiɗi ya zo yau ya tsallake gobe ya zo jibi ya tsallake gata to sai al'adar ta kai kwana bakwai saboda ni saboda ya yi langa ga kwana hudu a waɗanda an na jini ga kwana uku na ƙari ya zama kwana bakwai to idan ta cika waɗannan kwana bakwai sai kuma zan mai tsaya ba to sai malamai suka ce ta ƙara kwana uku da irin wannan sigar ta yau nan da ya zo ta ɗauke ta nan da ya ɗauke ta bai sana ta azumi ta ƙara kwana uku idan ta ƙara kwana uku da wannan siga to shi kenan ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba kai wanka ta sallah idan ta yi wanka ta sallah ran da bai ɗauke ogo a wajen malamai dai sunanta mai tsarki wannan shi hukuncin da ya kamata a fara rikewa ya aka rike wannan hukunci to wata na biyu idan ya ƙara tahowa to sai ki ce watan jiya kwana bakwai ne da waccan siga talaka idan ta kwana bakwai idan ya ɗauke falima in bai ɗauke sai ta ƙara wasu kwana uku ga cikin wannan wata na biyu sai ya zama kwana goma da waccan siga wanda yake talaka an fahimta to ita an ma'ana za ta misali in aka shiga kwana uku ya zama kwana goma to sai ta wanka da sallah don haka ta ɗauki hukuncin ta a cikin wannan karantarwa da muka ambata idan ta tattara kwanukan jini wanda ya zo mata ko da daidai yau ya zo gobe ya tsallake gobe ya zo jibi ya tsallake ta tattara waɗannan kwanuka zai kai kwana kaza to sai ta yi hukunci bisa ga wani mun ka faɗa mata in ta rike wani an ka faɗi in ta kai gejin da an ka faɗi sai ta yi wanka da sallah ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba tattalin da magani wanda ta a ƙa'idar da akwai to amma wani musanya da ya yi mata baƙin lata ci ya mata ƙari har ya kai kwana goma sha biyar to ƙa'idar jini kwana goma sha biyar ne kai in ya kwana goma sha biyar shi ke nan an kai je ba magana ƙari da ƙare-ƙare har ya kai kwana goma sha biyar alhamdulillah ta gama ƙari yanzu al'adar ta kawai kai ce kwana goma sha biyar.
Allah ta ta kamar. Za ku tuma da fatan ta sha ruwa lafiya. za ku kuma na a tarihi mun ji akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ba su gani ma'ana makaji ne ba su gani da ido kuru shafar makallahu da yi na ali da sayi na usmanu da ruwanin na yi alaihi shi suna da cikin waɗannan sahabban da ba su gani da ido kuru annabi waɗanda ake magana wanda ya ɗauko wannan magana ya kafi magana ne da fita waɗanda suna ga mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam su ne Allah ya garta da makauta an Abdullahi dan Abbas yana daga cikin su na Aisha tana daga cikin su wanda shan ba dan Abbas ya kance yana waka na cewa in ya hudin lahu min ainihin da nuruhuma fati lisani wa qalbi min humanin ni ko Allah ya aiki idanuna na makarci to ina gode wa Allah tun da harshe na zuciyata suna tare da hafi don haka sai bi ali ayyana halifa ne Allah subhanahu wata'ala Abdulrahman ibn mutumin ya zo kashe shi don haka sai bi ali bai kamta ba sai bi Usman yana gidanan yana halifa akai zanga zanga a kashe shi da ya zo suke wani ba wani bai kamta daga cikin su amma wancan kalmar da ake kabowa su a Abdullahi ɗan Abbas suna da Aisha su ne waɗanda Allah ya ta saboda ganin mala'ika Jibril. A daga cikin ganin mala'ika Jibril wanda ƙarfi ne ya kai a cikin da matsayi ne na kusancin Allah. Ina sai bi Umar an ya ga mala'ika Jibril amma da shi na shi ƙarfi kamala bai ta yi tauɗancan shi bai makamci ba.
sallallahu a cikin matan da yayin halitta a cikin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wace ce mahaifiyar سيرت ما فاطمة الحاكم إبراهيم
a ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam kaf su bakwai ko kuma su shidda idan aka ce su bakwai a watan ruwa su takwas a watan ruwa to idan aka ce su takwas ne bakwai ɗin duka ɗiyan na na hadija ne gaba ɗaya illa ibrahim al-mu'azzam sai ibrahim al-mu'azzam shine ɗan ɗan ma ya fi wadda sarki muƙautis yabba annabi ta jiya Ibrahim al-Mu'azzam shi ne ɗan ɗan Malik ya saura duka gaba ɗan ƴaƴan na na Hadiza ne da na zama ta la'a.
Ɗaukar lawa sun ba ta Allah ya ciki. Kafin azumi, makarantar mu ta ta Allah an soke ɗan takalmi sai kuntu kana. Wajen kuma yanzu ba wata malam ta azumi ma sai da soke a wani yara.
To, kun yi tarayya shi ne. An maka sata ko an maka sata kai ma kayi sata. Don haka an zama kunne zoki a zama suna, duk a ta su maka Allah su wani wata, da wanda ya zama kunne na gure.
Ɗaukar lawa muna barin addu'a tare da tsiya. a wata yake wata yarinya ce sunanta barkisu sannan siriyu ya ke mara ciki a sati ko kafin a sha ruwa Allah ana ba da ciki ga wanda Allah ya sa ya ganta yake mara shekara tara ke sai a kai da ƙarshen rawar gida a zai shi yau da shekara ko kuma odin da nan agaji ko kuma a kawo da nan da ƙarshen lambar waya ya amsa suna ta da mazaba Allah ya sa a rai. Wannan ma duk imanin da ranar ta sha ruwa na
Allah ba mu lafiya saman lafiya. Allah zaune da kasa mu da jiran lafiya. Allah zaune da kasa mu da lafiya. Allah zaune da kai kawai na mu da lafiya. Allah zaune da wannan yanki na mu lafiya alhamdulillah su ne lafiya. Wannan da halin zaga alam na shahada illa ga bukatocin mu zai da wani Allah ya jira mana Allah ya yi hukunci Allah ya yi damuwa alam na shahada illa ga masu neman du'a'i Allah ya yi bukatocin Allah ya samu kawai shi Allah ya jira ayatul kursi Allah zai ka samu lafiya ayatul kursi wanda ake da hannun yan ta'adda Allah ba su mai ta sauran da za su yi mai ko Allah ba su ɗan cikin da suke ayatul kursi da za a yi daga jamus ayatul kursi suna yan bindiga Allah canza musu na a canza musu hali a kuma sun zan su zai Allah da wani zama ka suna ba su wuta ayatul kursi ina ina kalkautar kafafu Allah ya zarshi da wani ألم شهادة إذا جاء نبي تعلمهم ولا ألفية والسلام على حق وكتاته على إلى قال الشر وجدوا الجربة على الله نفرع وجدوا ما كمل كلاكم لا تكتوبة إيكي الله يبارك الله الزرع وإن تأتى القرآن أي كاتو سنة جامعة مكام الأمة على باب إيكو الجارب أكشف وكتوب إلى الدنيا ألم شهادة إذا جاء karanta ƙulhuwan ba ko kuma da su da hadiya ga ɗayan Allah ya mutu Allah ya ba su mutu kuma da kuma da su da hadiya ga wanda aka ɗauka mutu da Allah ya mutu اللهم إذا نسألك ذلك بذلك يا الله بهائلاتك يا هادي وبنورك يا مالك وبسم سلامك يا سلام وبكاتك مالك يا قحار وبكاتك مالك يا كافي وبهاء علمك يا حليم وبدان علمك يا لطيف وبأين علمك يا عليم وبيا يقينك يا يقين وبسالك بدانك يا ثمن نسألك أن تجعل لنا من كل حل فرجه ومعالجه يا سليق يا سميق يا قريب يا مجيب يا من أهل كل شيء علما وأهل كل شيء قدرا اللهم إنا نشكو إليك ما لا فاضيك اللهم إنا نشكو إليك ما لا فاضيك اللهم فرج أنا وفرج أمة سيدنا محمد اللهم فرج أنا وفرج أمة سيدنا محمد يا كرب الآن سن أبان سن وروس سيدة سن كفار سن كريم يا رسل لقان سن أبان سن يسيد المهابين اللهم سيد مالك وسلام كافي هادي وسلام عليم وسلام ورحمة سيد وحيد أيوب النور اللهم إنا نسأل عبادك ولا عبادك ولا إمامك لا تسألك بارك لنا ربك بارك لنا كتابك نسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته على من كتبك أو تعلمت به في علم غير إنك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء آذاننا ولا همومنا ذنوبنا izzat barati barati karim karim sai da sai tura da tura ne majalin majalin majalin majalin da kalin sarkalin barashin barashin galmashin galmashin motsirin motsirin kalamurin kalamurin barshani barshani kalayirin kalayirin na moshe rai na moshe rai barhaula barhaula ashke rai bashke rai kalmafin kalmafin an galibidin an galibidin walakin walakin gaha gaha sai da mula kai da wula shankahirin shankahirin shankahirin shankahirin shankahirin shankahirin jikaɗamune jikaɗamune مشاشن مشاشن كلش كلش شمهابار وي شمهابار وي اللهم بهك كاك هيجك تشير لك شك شك وي الأمويلة كنت من جماعي محمد ومدري من بيات بإذنك إلا ما نزلت يا مولانا يا نيم مولانا يا نيم النسير يا نيم مولانا يا نيم النسير لا من أمرك بين الكافرين إنما أمرك إذا أردته أن تقول له فيكون إلهي كما إنك عن البيان وكما كرمك عن السؤال ولا حول ولا قوة إلا بك لك الحق والأمر يا أبدي يا أبدي يا دهني يا دمومي يا من هو الحي الذي لا يموت نشكو إليك ما لا عليك اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء دين وموالاهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين